Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare. Abul Fuswat Production Kaduna gabatar maka da karatun fasirar littafin Jawahirul Rasail. Littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu. Wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60. dutsen ma bai mata zuwa cikin wada sinima kaduna ko kuma a cikin mu a nan waya kamar haka sufuri takwas biyu uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sufuri takwas sufuri tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu ai sauraro lafiya.
الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي الا بالله القائل وفاتح من نعمة فمن الله والقائل ان الفضل في الله والقائل وفلت الا من عند الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله المنزل عليه ولا يهديك قولهم الا بالحمد لله والمنزل عليه فإن حاجتك فقل أسلمت وجهي لله وعلى آله وصحابته الذين أخرجوا من ديارهم المؤمنين في سبيل الله وقاموا كما كانوا وصدقوا وعشوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يزالوا يشاهدون بأموالهم وأنفسهم ويبكون أرواحهم عند رسول الله والرضوان الأكبر عن مولانا وشيخنا وإمامنا سب رسول الله سيدنا مولانا أحمد بن محمد المطاوي التجاري الخاتم أولياء الله كان خليفته وفاعل سيدنا الذي هو شعر من شؤون الله شيخنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنا أرحم عبد الله وعن جميع خلفائه ومياته ويرتجع بحالهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وسلموا ونصروا وهادوا وهادوا وساوروا وخازنوا وقالوا الحمد لله وبعد ya ta taron mu na wannan zawiya babanmu الشيخ محمد رضوان الله حفظه الله وقاه بابني نسابا من شيخ مالك يوسف بابني شيخ مالك عبد الرحمن بابني شيخ مالك محمد الحمدود بابني شيخ مالك محمد العجل ainihin shahiri su taɓa aiki sallallahu alaihi wasallam da suke zaune da shi cikin wannan zawiya ne a tsaka a sharif muhammad sadiq حفظه الله ورعاه على الكفر الزوجة من زوج وطالبي وتلامي زوج مريا أمي محمد صلى الله عليه وسلم على الحاجرين شيء التجاري وحدشن جابورا في شيء إبراهيم رضي الله تعالى عنهما ina don shi ku kowa da sunanka da hakikarsa ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karanta fatiha ɗaya ruwan lahu sha ɗaya salatin fashi goma a juya ga babanmu a alhaji lawar husaini wanda duk juma'a tare muke zikiri da shi wanda lokacin da muka yi maulidin shi tijari Allah ta'ala annu wannan zawiya wato ya ce muna sakkaratun wasu abubuwa a shi yana yin ɗan kwana da biyu kuma yana kai mana mu samari cewa shi lokacin da ya fara wazifa shi kaɗai ne yaro a wuri wanda da yana zuwa wazifa ma daga gajeren wanto kuma za a zuwa mana sun shekara hamsin da wani abu da dari kasa har wani yin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa mana a wannan wuri Allah ya gafarta masa Allah ya kara mishi rama rantsuwar shi ta isa da shi dukkan mai hankali Allah ya bamu hankali, Allah ya bamu tunani, Allah ya bamu tunani mai zurfi. Sakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mishi, gafarta mishi, Allah ya kullu Allah sha ba. salatul fati goma أنا قلت عبدنا هاتنا وعينا وعينا وعاتنا برامك يا عمر راينا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأنا ترى من جاء من أنا cikin littafin jawabin rasali alhali ilimin wasilat rasali wanda maulan ma shek Ahmad Ali a fasakki radiyallahu ta'ala ko na maulan Alhanu ko za mu tashi wasita ta biyar ke yi mana bismillah
Yace da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. فصل الرسالة الخامسة من الوصايا التي قتل فيها وعدوها wasita ta biyar na maulan mu shek Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
شيخ رضي الله عنه الشيخ من المنى جرامة جدا dukkan yabo godiya sun tabbata ga ubangiji ubangijin sadisai mai rahama mai jin kai mallaki ranar alkiyama ranar kama wanda zai iya magana a cikin shi ko kuma wanda ya mutu izini su magana kuma a bayan nan
إلى إخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأصفيائنا أهل مدينة خان
to a ce ranar ba wayan yi wasiƙa zuwa fas wanda nan ne asalin ɗariƙa domin shi su ya yake sharifai ne larabawa da manya-manyan waliyai shi kuma yana abin yana nan senegal amma ya aika da wasiƙa zuwa ga madina tufas yake zuwa ga yahuduwanmu maza da yahuduwanmu mata da masoyanmu da abokanmu mutanen birnin garin Bas da shi sarki ta ya ba su inna jikin kamalin mustafa حيث تجاري هل مفروض في مركزي يا كفاز سنة من البشر سنة سنة من المسر قاضاف الله من محمد صلى الله عليه وسلم سنة سفري أتو نشوف جانب سفري أجرينك سنة كفاز من أنك
دار محبنا الوالك وأتو جدمك مني وأنت من سنة إشروا إسرائيل والمريد الصادق الماضي من شكرا من من الله العارف الباني
مثل الله وكارمي في محبة الله ورسوله والشيخ وسره amfani kararre bi mahabbatullah a cikin san Allah amfani kararre bi mahabbatar rasulullah amfani kararre bi mahabbatar shafi tijani amfani wasu kararre bi mahabbatar sirri shekh wato shi wannan bawan Allah wanda shi radiyallahu anhu ya aika masa wannan wasiƙa ya ƙare cikin san Allah sannan ya ƙare cikin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya kare shi kashin tijani radiyallahu ta'ala anhu kashin ibrahim radiyallahu ta'ala anhu
المقدم في الطريقة التجانية ذات الأسرار الربانية
wanda ke mukaddimi ne shi a cikin wannan tariqa ta tijaniya na kuciyar asrarai kan ubangiji بإذن الخاص من أهله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
wannan mukaddimi wato yana da izini da izini ba ga maganin uzuri ba daga ahalin uzuri ne yashin wannan ne tun da yau ya yi tsere ke yi tsere sai tsere a cikin Allah sai tsere ya abokin ka a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsere ya abokin ka a cikin shi wa bijani radiyallahu ta'ala anhu sai tsere ya abokin ka a cikin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai tsere da abokan ka a cikin yayya ga Allah amma duk abin da za ka yi tsere a cikin sa ba waɗannan ba ka fara bincike akan ya fi yin zam'anu ba a kan ya ga abin da ya fi shaɗa wa
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Allah da ramarsa da albarkocinsa su tabbata gare ku.
من مدد مولانا التجاني
wato wannan bayani duka da za mu yi a cikin wannan wasila da shehu ya ce ba ce ne daga madadin majalisun lamarin mu ne Allah a fasu gidani.
وبعد التضرع إلى الله تعالى بالدعاء لي ولكم أن يوفقنا الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه
هذا التبرع إلى الله بايا تبرج معنى التبرج التذلل والاستثار والانتصار شيء بكرة التذلل شيء بكرة التبرع wato mutum ya kasance ta tafiya ta gaban Allah mutum ya sunkuya ya karere a gaban Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna sai da komai da Allah ba sai da ƙarfi sai da kamara sai da kuɗi sai da gata sai da girma sai da daraja duk suna wurin Allah yanzu yanzu ka ga biyan fiya ubangiji ya bi kowa sai da bambadanci duk wani wanda ka ga yana son bambadanci to suka baki ne dan ba komai zai iya faruwa ba zamanin buhlul khalifa amirul mu'minin harun rashid ya ta fitowa yana shuka mutane suna takawa kalaji ana tattauna mashi buhlul yana zaune kamar bai gan shi ba da ya tafi an goge ta sannan haruna sannan haruna sannan haruna sarkin musulmi ne cikin sannan haruna kiran sai ba ce ya juyo yake kai kake kira na haruna yake ba sunan ka bane kake kai ba da kanni sarki bane yake ban taba gani ba to ke to yau zan gwada maka sarauta ta faɗi abin da kake so in ba ka gari kake a abin bayawa ɗaya ne kawai yake faɗin ji kake ka gabarta min zunubai na ya fado daga doki hamza saboda haka duk wani dan bambaman shi suka baki na bayan ubangiji ya kuma idan an ga mai zai iya yi ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da zaka faɗi ba to shi ne ma'anan tafarruji da tazalluli da shirki ƙari da intisar shi yasa ce ana inda mun kasar kulubun mun ajali ni ba ruwana da kowa sai wanda zuciyarsa ta kare saboda ni in ji Allah duk mutum da shi ta amma da wani abu ba ni ba to ranar da zai haɗu ne zan gwada an za a duniya kamar shi. Ni suna neman wanda ya karye ya faɗi ya kaskanta saboda ni. Ba wanda ke jin ya isa ba. Shi ne ma'anan wannan wato hada tabarru ilallahi bayan wato kankan da kai da sunkuyawa zuwa ga Allah ta'ala.
في الدعاء لي ولكم
Wato na sunkuya a gaban Ubangiji ina yin addu'a ga kaina, wa lakum koma almajirai na ina muku addu'a a gaban Allah a cikin wannan sunkuyawa da kankan da kai da nuna talauci da rashin dabara da ƙarfi a gaban Ubangiji.
أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه Kamar an ce shehu mai karo kan mana Allah ya mana sai ce an yi wa na, na roƙi Allah ya dakatar da mu, kuma ya dakatar da ku.
ويرزقنا وإي... ويرزقنا وإياكم نعم بما يحب ويرضاه
wato na roƙi Allah hanyar zuƙana ya arzuta ni da ma ya hidda da abin da yake so wato nan shi yana nuna mana fa duk wanda kaga yana bin Allah Allah ne yake so shi duk inda zaka ci ba Allah in Allah zai so ka bi shi ba za ka iya ba yasa an ka yana bin Allah kaga wanda ba bin shi karka zaje shi kai mishi addu'a haka ba za a yi canjin kujera eh Allah sai so ana zagan mai bayi sai a yi canjin kujera dan kai ma Allah ne ya doka Allah ne ya ta ba dabarar su bane wani ya ji ka ilimi amma baya bin Allah ga karatun amma ya kasa bin Allah sai sallah ma baya yi. kai malami ne kai kuma jahili ne amma ba ka zo lokacin sallah ya wuce ba ka zo lokacin wazifa ya wuce kaga a shi ba karatu bane wani ya ji ka shekaru wani ya ji ka karfi wani ya ji ka hankali wani ya ji ka gata to kai ba ilimin ba kuɗin ba gatan amma ka ji bin Allah to kaga wannan addu'a ce ta neman Allah ya tabbatar da mu zuwa ga abin da yake so wato bi ma'ana Allah ka ce kar ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza to ba za mu iya ba ka tabbatar da mu bi abin da kake so ayi sannan ka hana mun mu aikata abin da kake so ayi shine ma'anar shehu anan
ويرزقنا وإياكم عافية الدارين وسعادة الدارين
sannan ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wato ya ba mu lafiya ta duniya da lahira ma'anar lafiya ta duniya da lahira wato mu samu lafiya daga cutar kwaɗayin duniya lafiyar lahira mu samu lafiya daga cutar kwaɗayin aljanna san duniya cuta ne lahiran ma san ta cuta ce amma ga wasu san Allah shine lafiya ka bauta wa Allah ko da bai halitta aljanna ba ka ji tsoron Allah ko da bai halitta ta ba wannan shine matsayin su sanyan bayin Allah din shi ne ma'anan Allah ta ba mu lafiya ma'anan lafiyan nan ba ana nufi ka samu lafiya ka daina ciwo ka daina ciwo aljihun ka cika ba wannan ake nufi ba da wannan ne lafiya shi Ibrahim Auluri ya ce sunna Abubakar ya nemi Allah lafiya in ya mutu da tabin maciji a jikin shi. Sai na Umar da ya nemi Allah lafiya sai aka kashe shi a masallaci aka karma mai ciki a wuka a ciki. Duk abin da ke kamfan sa sai da ya fito sai aka rarrake. Sai na Usman ya roƙi Allah lafiya aka yanka shi a gidansa. Sai na Ali ya roƙi Allah lafiya shi ma aka kashe shi a asuba. Sai na Hussein ya roƙi Allah lafiya shi ma aka kashe shi. Kasanin tu managartan bayi sun roƙi Allah lafiya ashe lafiyar ta zuciya suke nufi ba ta jiki ba mafi yawancin bayan Allah sun fi kowa ciwo in ga mutum baya ciwo ma to ka ji tsoron shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba auren wata mata sai baban ta zai tun da zuga ai wannan kashi da ya na ibti kaza ko ciwo ba ta taba yi ba manzo Allah ko kun ciwo da ta yi to na ta ciwo me za a yi wanda baya rashin lafiya ko rashin lafiyar ma daraja ne kuma mutum bai ciwo kwata kwata kuma ba talauci ko damuwa ba bakin ciki ya fice da kuma kawai sai ya gama yawo ya tashi aiki Fir'aun ya taɓa yin shekara arba'in ko ciwon kabe ba kuma a wani kauna aka ce kullum sai ya kira gumi rabi da asuka rabi da rabi da safa rabi da ke yamma na kullum ba to Allah ya jawo saboda haka kar a damu mu ke ga talauci ko ya rashin lafiya ko ya karye ba kai shi Allah ya manta da shi wato kowane mutum da abin da ya dace da shi akwai wanda kuɗi bai dace da shi ba akwai wanda ilimi bai dace da shi ba akwai wanda gata bai dace da shi ba saboda Allah yana san shi in ya tashi gata zai saka jama'a wani in ya samu kuɗi zai saka jama'a wani in ya samu ilimi zai mutane zai dinga yi sai Allah hana shi duka zai samu ya san alheri sai ya mutu da imani ya shiga aljanna shi sauratar a damu kada ka da wani abu soyayyen nan da kake yi ba shi ka gode Allah wani yana da ilimi yana da kudi yana da gaske amma ba ya san Allah Allah ya kyautu
wa sa'adatu darain
wato Allah ya arzuta mu wato samun arziki na duniya da lahira ma'ana mun sani cewa rashin lafiya na duniya shine cutar kwaɗayin duniya ce rashin lafiya kuma a lahira shi ne cutar kwayoyin aljanna amma sai shi wuce to amma Allah ka ba mu arzikin duniya ka ba mu na lahira ma'ana ka ba mu duniya ka ba mu lahira amma kar mu gansu ka shagaltar da mu da kai ya Allah ya zama shagaltuwar mu da kai ka mantar da mu duniya da lahira shi ne a cikin kalmar auliya yake cewa wa atina dunya wal akhirata wa ma bainahuma وجعلنا في كل ما رزقتنا كائنين فيه تشهدونك لك دائما وابسط علينا كل خير حسا ومعنى يسوع الله تبام دنيا كبام دائرة كبام أبن أسن سكان دنيا دائرة sannan Allah ka sanya mu cikin duk abin da ka bamu zama tsayayyu cikinka kai daga gare ka zuwa gare ka a kodayaushe sannan Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonka ka shimfiɗa mana dukkan alkhairi na zahiri da na baɗini. Shi ne shi rabi Allah ne suka ba a kudu.
أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله في السر والجهر.
أوصيكم هنا مكو وصية وأوصي نفسي كما يتبع كينا وصية بتقوى الله كنت ورشاء الله في السر والجهر. كنت ورشاء الله واتو ظاهر تفادلكم.
وهو سر الأسرار
tsoron Allah shi ne asirin asirai tsoron Allah ya fi wani isiri ya fi wani hatimi ya fi wani kundi ya fi wani kulumbuto ya fi wani asiri ya fi wani tsari ya fi wani mashirci duk abin da za ka aikata in har kana so ka kasara to tsoron Allah ya fi kowane abu da za ka aikata shi ne shi ne ce ka ruwa sirrul asrari tsoron Allah shi ne asirin asirai akwai inda yake cewa ma wa huwa miftahu jami'il masalik lil abdi tsoron Allah shine mabudin kai wani abin nema da bawa har ma wani wuri yana cewa ni kai na kan da wani sirri da na ajiye har nake bayarwa sai tsoron Allah zahiri da batin ban da wani sirri a cikin kayana sai kai tsoron Allah
وهو امتثال الامر واجتناب النهي في الظاهر والباطن kamar an ce shi wannan tsoron Allah ya ake yin sa sai ce tsoron Allah shi ne aikata umarnin Allah da guje wa hannunsa ciki da waje bayyane da koye
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin suratul nisa aya ta 59 tace adiullah ku wa Allah biyayya wa adiur rasul ku wa ma'aikin biyayya wa ulul amri minkum da kuma ma'abuda wato shugabannin al'amarinku ma'ana adiullah kuma amarakum bihi wa nahakum anhu ku tsoraci Allah ku biyayya gare shi cikin abin da ya muku umarni da ku aikata kuma ku guji abin da yana ku aikata wa adiur rasula ku biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya'ane shi ma فاتوا الرسول فيما امركم به ونهاكم عنه كانه معصوم ولا ينهى عن الهوى. sai a jama'a yake sallallahu alaihi sallama ku aikata duk abin da ku aikata ku guji abin da ku ku bari domin shi ma'asumi ne baya magana da son zuciya ko ce wa ulul amri minkum da kuma jagororin al'amarin ku ai man waliya amrakum min ulatil adli al umara'i wa sahbihim وفي ساعتهم فيما امروا به من الساعه دون المعصيه الا لخوف حرج وتحديديا ga waɗanda suke su ne shugabannin lamarin ku sarakuna ko shugabanni waɗanda suke kula da lamarin ku kun mutumin da ya zama shugaba da ba musulmi bane idan ya umarni a cikin abin da ba kafin Allah wajibin ka ne ka dasta shi uwar kansa ba Allahumma malikal mulki tutul mulka man tasha to shi ne wanda Allah ya so shi ya ba to da kan jayayya da shi kamar jayayya da Allah ne to shi Allah ba ka tura kai shi ne shi ko ban gidi sai yayi a matsayin sai Allah ya ya ba shi ba kan suka maza a kan abin da ka san Allah sai Allah tabaraka ta'ala ya ga zuciyarka sai ka kiyaye su kar ka ka ce za ka kula fito da su domin karfin su ya fi ka shi ka koma wurin Allah da Allah ya karya su amma in ka ce za ka fito na fito da su ba za ka yi nasara ba dole ne mutum azzalimi zai zalunce ka ka koma wurin Allah kawai in ba haka ba cutar za ta zama biyu ya cuce ka sannan sai ya halaka ta kuma kai da hakki ka sai kasaran ka ma baka yi hankali ba sunan Allah ne tabaraka wa ta'ala shi ne yace to su ulul amri abin da Allah bai ce wa ati ulul amri ba saboda zai iya yiwa ki umarni da abin da ba umarnin Allah bane ba kowane shugaba bane ke umarni akan umarnin Allah akwai shugaba ya shugaba ne amma zai iya yin umarni da abin da ka san zuciyarsa shi ta biyan bukatun shi kawai idan ka ce wai a matsayin da shugaba ta wani da za a yi yadda za ka ma za ka faɗi dan Allah ba a mai wargi dan Allah ba a wasa Allah da shi saboda haka shi ne dalilin da ya sa to ku wa Allah biyayya ku wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ku fi wato shugabannin al'amarin ku idan sun muku umarni da abin da yake biyayya ne ga Allah idan sun hana ku da abin da yake saban Allah to
وآتى بالمأمورات الصلوات الخمس في الجماعات بالطهارة المائية لغير المعذورة.
mafi girman al'amura wanda suke umarnin Allah tabaraka wa ta'ala shine kula da sallolin nan guda biyar kari azhar la'asar magariba shayi sannan a cikin a cikin jama'a kar mutum duk yayin sallah shi kadai a gida domin in za a yi sallan cikin garin alola kar mutum ya yi tomama kar kuma mutum ya ce ya yi sarki ya yana da sarkin zuciya ba sai ya yi alola ba a'a a yi alola sai dai wanda ke da kudure shi ne wanda aka sauke masa yin alola bai zama wajibinsa ba
وكذا الاجتماع للوظيفة مع الإخوان وشرطها الجماعة.
to haka nan idan mutum ya karbi wazifa ana so ya kunga yanka tare da ɗan uwa sharaɗin wazifa ne ita ma a cikin a cikin jami'i cikin jama'a ومن تركها أو تركها مع الجماعة فقد انقطع عن الطريقة والعياذ بالله تعالى.
to shehu radiyallahu anhu shi yake wannan magana ba waninsa ba kuma wani da cikin dariga almajiransa ne kullum da zai sati tijani shi kan kaci su wanda ke karkashin shi tijani yana jinkin kaci na kowaye shi sadaka dole ne maka tsayya to sai shi wa rakan laru sun ce wa man taka wanda dole wazifa bayan ya karba sai ta maka ma aljama'a kuma bai dona ba amma baya zuwa shamiyi shi ta kai shi alka kafin ka da ani bari da ko ya sa da rikin kuma wanda yake ji masa kasan wannan zamanin mutum sai ya karo wani abu sai ce ya dokar da wani babu dan mutum ya mutum mutum ya fada ba wanda yake ji maka musamman kuma sallah musamman wazira wannan alƙawura ne Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓe su kan bawa kuma bawa yi alƙawari zai yi su to yayin da mutum ya zo yana yi sai ya daina ko kuma ya zo ya aikata wani abu wanda yake haƙƙi ne na Allah ba wanda zai tsaya masa sai dai in ya tuba kawai idan bai tuba ba ya ce wa ya riƙe wani ya tsaya masa to zai iya tashi haka shi Ibrahim ya ce a yana su hallul hazla waqtu muhammadan ya ku jama'a ya ku mutane ku daina wargi da aikata abin da kuka dama ku ce niyas wannan jina yana zan tsaya muku Muhammad kawai wa illa in muku ya ba sarauni dara za ku kalli matakan zamani ana cewa kun san ni ni kuma ina kokarin in muku fara'a ban san ku ba sai mutum ya zo alkiyama yana shi ko ina na barka abin da na ce ayi ba shi kake yi ba ka cuci wancan ka cuci wancan ka cuci wancan kuma ka zo ka fice bi ka dan da kake magaban ka kawai to da ka kar mutum ya kuskura shi ne shi yake duk wanda ya karbi wazifa a dena ko kuma a bai dena ba yana yi amma shi kadai a je kan mutum ya zo a gambe to ya fita a dari ba ya tare da ni mu ma ba ma tare da shi
وكذا تعميم الأوقات بصلاة الفاته لما أغلق عليكم بإكثار منها
hakanan suna yi muku wasiya wajen da raya lokutan da salatin sati da kawo gulika kar mutum ya yi wasa da sarfinsa kar ka ta kai wannan rike sarfin kawai ai sirri ne kar ka damu ka rike sarfinka wajen da raya lokutan da salatin sati da kawo gulika karka ji kunya a cikin wai na su ne wannan wurin ba a kaza ba a rike a cikin kenan waɗanda suke wurin ne su kallon daraja a wurin shi da ba su fi shi daraja ba ta ba su kai ka fi sharbin ka ba rike sharbin ka kawai so dai idan misali saboda misali ko aiki ne na gwamnati ko wani abu makamancin wannan amma a'a wani abu kake nema na duniya amma sharbi kana cin kunya to shi kenan kasa ta duka a aljihu sai manzo Allah shi ya kiya ma fada saboda ya kar a ji kunya duk sanda aka zauna a raya lokuta yawan salatu fati ma a gulika ba alaikum duk kitabin da ina muku wasiya ku yawaita salatu fati
wa khususan bil layli
musamman ma salatu fati in za ku ci gaba da daddare domin salatu fati shi da daddare tana dubi da ɗari da rana idan mutum ya salatu fati shi da daddare to wanda ya ɗari biyar da rana suna jiki nauyinta tana nauyin ɗari biyar ne da rana to daga kuma ta salatul fati kaga in kai su kai kubu in kai ka su kai kubu da ɗari biyar kai salatul fati kubu kai kubu bu to kai salatul fati goma nawa kenan kai kaga akwai riba da yawa وخصوصا ثلثها الأخير منها
shirin ya ce kai musamman ma salatul fatin da daddare ku tura yin sudufin karshe wanda ta kashe sai asuba wanda ta shi ta kama karfe ta rabi zuwa hudu kama salatul fatin a yi sai sai zuwa lokacin alfajir ya ce
قد ورد أن في كل ليلة ساعة إجابة hakika ya zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani cewa kowane dare Allah yana ware wata awa guda abin da ka roki Allah cikin wannan aya din za a baka sura azab sura ka wannan aya tana nan a cikin dare
وهي ساعة تجلي الحج في قبول الدعوات وسائر الأعمال
wannan aya ita ce ayar da ubangiji yake yin tajalli an sani mala'iku ne su sakowa su dinga karɓan shigo su ibadu to amma wannan ayar Allah zai ce ko wani mala'ika koma inda yake kowa ya koma matsayin shi ni zan karɓi ayyukan bayi a wannan lokacin. To wannan lokacin bacci ya fi daɗi. Inda Allah zai dinga tambaya ina ne bukata in biya masa. Ina ne bukata in biya masa. a lokacin da shi kan zai yi da abin da yana ta kwanta akwai sauran lokaci kwanta abin ka akwai sauran lokaci to daidai wannan lokacin ne in mutum ya addu'a Allah ya karba sai za ka ga bacci ya fi daɗi a wannan lokaci
وهي مقسومة في أجزاء الليل to shi ne ce ita wannan awa Allah ya kore ta a cikin ayoyi na dare tun daga sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu to Allah ya ɓoye wannan awar a cikin wannan lokuta.
وأظنها الساعة الأخيرة منها So su ta, kada su kasance a zatona, ana ganin kamar awan nan na ƙarshe ne, kun san zaton shi shi ne ya kiɗi. Wannan na kaji ne tare da haɗar Ubangiji. Wato kamar shi yana cewa zan gaya muku, awan nan ta ƙarshe, da ita ce cikin alfijir. shi Allah da Ubangiji ke yin tajalli saboda haka ku tashi a wannan lokaci.
وعليكم بتعميد أوقاتكم بذكر الله عز وجل Sannan ina muku wasiya ku dinga raya lokacin da ambatan Allah mai girma da ɗaukaka. Sai ku zauna kawai haka. Ka san akwai mutanen da ba wai munkirai ba ne. A cikin tarika su amma su ka yawan zikiri ma wani iri ne kai. Kamar yadda wanda ba da rika ake ganin zikiri da haka su ma suke ganin wanda ya zikiri a tarika wani iri wani iri haka. To ya yi daidai. kamar ka zama kai a cikin lubbu ma kai lubbun lubbu ne yadda shi wani ke ganin zakawuri shi ma a cikin tarkikan ma gaji shi ke ma kai ma wani kamar kafin ne saboda ne sun sha faɗi a nan sun makamin da yanzu kamiri ganin wato arni ganin kirista yake wato kafiri shi kuma kirista ganin musulmi yake kafiri shi kuma musulmi ganin mumini yake kafiri shi kuma mumini ganin mumini yake kafiri musulmi shi kuma ganin ganin hujjiki yake kafiri hujjiki ganin kudubi yake kafiri kudubi kuma ganin kansu yake kafiri saboda cin makamin da tsara naka kan mutumin da ya sa tare to a wurin ka ba sai dai in Allah ya sa maka haske sai ka fito ba a tarbe amma sai ya tare inda amma duk mutumin da ya ci da daman shi bai ga abokin shi bai duka abokin shi bai zai ce ai ya ce sai mutum da shi ta eh mun bace amma a tafiya ne muka fashe musu ba wai bacewa muka yi ta na halaka ya ce a mun bace ne tafiya ta ce ne muka fashe musu to shi ne mutumin da ya sa kake gani idan mutum yana yin wazifa ko yana yin dariga wanda ba ya ce shi ai ya bace gaskiya ne ya bace tafiya ake zuwa manzo Allah sai shi ne sa har ya bace aka daina mutum korarsa ya ta na wani ya kace eh gaskiya ne ya kace tafiya ta kace to
سنان مجالس الذكر
sannan ina yi muku wasiya ku dinga da neman tammazaunai zikiri wato ku dinga neman ina ne ake maulidi ina ne ake zikiri ina ne ake majalisi ku dinga neman irin wannan mazaunai din لا سيما إذا هدرها كثير
musamman ma dan mazauni wani dabba daga cikin sharifai ko khalifofi ko cikin jikokin shehu tijjani ko cikin yayin shehu ibrahim ko cikin wasu manyan mukaddamai ko kuma wasu daga cikin salihai waɗanda ba yayan kowa amma managartan bayi ne ko suka zo wurin ka gobe ka je wurin ka ji me za su ce ka zauna ka ce a kai ka zuwa majalisi ba ka zuwa majalisi ba ka zuwa komai ka dinga zuwa irin wannan mazaunan za ka ci riba a ciki
فهم قوم لا يشرى بهم جليس su irin waɗannan zabattun bayan Allah ɗin su ne wadda abokin zaman su baya yin siya wannan hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa akwai dan su bayan Allah waɗanda suke haduwa suna ambatan Allah sai akwai malaiku da Allah yake sako da su wannan duniya su aikin su kenan suka sako suna neman ina ne ake ambatan Allah to idan wanda ya fara ganin mazaunin shiri a cikin su su dinga su yi musu halin mu ila hajatikum halin mu ila hajatikum ku zo ga abin da kuke da ku ku zo ga abin da kuke nema ku zo ga bukatar ku idan ka zo ga ana zikiri ko ana majalisi ko ana wani taro na alkhairi to sai su lulluke wurin sahu sahu sahu har zuwa sama bayan an gama wazifa bayan an gama zikiri sai su koma makamansu sai ubangiji ya fi sanin daga inda su su daga ina kuke sai su ya ubangiji daga wurin ahalin zikiri me yasa su ambata yana saboda suna neman wato yaddarka da rahamaka suna so su fasa aljanna sun taba ganin aljanna ne abu taba gani ba to ya fice gani ba sun taba gani ya ubangiji ga sun taba ganin aljanna ba shi ba sha ba aure sai ibada kawai to me yasa suke a'udhu billahi da mun fara ya ya ubangiji suna neman ka tsaye su ne daga sharrin shedan ka tsaye su daga sharrin wuta to sun taba ganin wutar ne a ba su taba ganin ta ba ba kuce su ne da sun taba ganin wuta sai ba sun taba ganin wuta ba za su ci ba ba za su sha ba ba aure sai neman kan daga sharrin wuta sai ubangiji ya ce ku shaida kuma ɗayan su na gafarta musu to sai wani mala'ika sai ce a ya ubangiji ba kansu bane ba yan wazifa dai akwai wanda ya zo neman alaramma ne sai aka ce alaramma yana zawiya eh da aka ce na zawiya sai ya zo zawiya sai iska ba gama wazifa ba hukuma gefe ya zauna yana jira a kuma wazifa ya kaddamar da su kasuwa ce ta kulle sai ubangiji ya ce har shi ma na gafarta mishi kuma alqawmu la yashkadu bilisu waɗannan yan wazifa su ne waɗanda abokin zaman su baya yin biya wanda ya rafe su ma ko ba wazifa yake shi ma na gafarta mishi to shi ne dalilin da yasa ake so idan ana yin mazaunai na alkhairi ka je wurin ka rabauta
قال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا Ubangiji maɗaukacin sarki ya faɗi cikin surat al-Azab aya ta 41 yace uzkurullah ku ambaci Allah zikran kaseeran ambato mai yawa ma'anan ambato mai yawa shine qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ku ambaci Allah a tsaye ku ambaci Allah a zaune ku ambaci Allah a kishin gike amma akwai bambancin zikiri na lazimi da zikiri na wazifa da zikiri na juma'a kamar yadda yan wurin mu suke zato zakirai masu zikirin ka'ira din nan ba dan uwa duk wanda yake cikin irin wannan zikirin ya saurara ya ci da kyau wannan lazimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tsaye da shi wazifa zikirin juma'a shine yake ga yadda za a yi ba'a su ce ga yadda kake so a yadda shi yake ai kai shi yake da kansa ya ce la azkuru illa ma rattabahu li sayyidina ni ba na karanta ina bisa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rattaba ne kar ku ana cikin hukumi ranar juma'a sai za a shiga cikin juma'a ku so yayi wannan mazikiri ne wallahi munafunci ne wallahi kun mutum ke da hasken imani a zuciya ke da irin wannan ra'ayin sai yanzu ko da mutum zama munafiki ko zama mara kunya ko mara kunya ne ko me za a faɗi ba za su ci ba wannan a basu kawai sun fi cewa wannan mazikiri ne gaskiya ne gaskiya ne ya yi daidai Allah ya sa a tashi lafiya ba su da su kawai saboda irin waɗannan su gani su komai sun sani inda za a kawo musu yi su an da rashin kunya ba abin da ke zuciyarsu ya kamata akwai bambanci wannan abu ya ake ana dukan kirshi wannan kuma zama ake daga Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana zuwa ya zauna dan kurni ne Allah ya mishi wasirna sakma allazina yad'una rabbahum sakadat wal ashi to yana zuwa ya zauna to sai ka ta akai wancan yayi maka sai ba za ka zo wannan so da ka yanwa iyaye da kyau a tsaya a yi ladabi amma irin wannan wazifa da muke cikin ita ta wazifa wallahi yan uwa ba a san a ji wani sauki ba ba a so kuma in kuma wazifa a cikin aka faɗi san da aka yi wazifa aka idar an yi san kurunu ana idarwa ubangiji zai azkurku san da kai shiru ba kamar kana ga Allah ba ma san ambatan nasu sai a mutane suka yi rashin da ka su gane ko su ce kayi an yi wazifa kayi zikiri ko da an shigar ubangiji shi ma zai ambace ka ka saurara kai ma sai kuma ka ka gama wani aka yi maka umarni kuka ce kai ka yi wani daban kuma to da abin da ake so shi umar rubutiyar Allah cewa mai ai shiru sanazu za ka dinga jin yanda ubangiji yake amfani a cikin zuciyanka za ka dinga jin wani abu yana yawo cikin kwakwalwanka yana shiga cikin jininka wannan wariji ne rabbani wannan shi ko ne hasada da munafunci cuta da mugunta in mutum bai shiru za ka yana ta zikirin amma dai da kunya na zuwa cikakkiya saboda mai bai yi da kaje bai ake so yayi ba wannan lafazin da ake shi ne zai gadi da sirrin wani kisa da irin Allah saboda ka yawa in kun kuka tazifa ba a so a ji wani sauki sai shi an kusur an gama kusan yadda ake zikiri kuma amma san da aka kuka tazifa a lokacin manzo Allah bai ga ya tashi ba bai ga ya tashi ba su an sai shi a wannan lokacin abu da kisa da ke sakkowa Allah tabaraka ta'ala ne aiki da nashi zai sauka a cikin zuciyarka sannan manzo Allah shi ba zai bashi in mutum ya ji shiru kamar baya so ne Allah ya kiyaye
وأنا دامن لكم أن تبلغوا حد الإفطار
sannan ma nan wato uskuru Allah bi kan kafiran ku ambaci Allah ambato mai yawa ma'ana ku ambaci Allah kar ku manta Allah ku ambaci Allah kar ku manta da Allah duk sanda mutum yake tafakkuri ko sanda mutum yake tare da Allah a zuciyarsa to a lokacin zuciya yake ko da bakin ku baya moce tunanin ubangiji a cikin ubangiji ne manta Allah ko ana zikirin wato sai dai lada shi za a samu lada ba a samu sarki saboda ka yawan tafakkuri cikin cikin wato zatin Allah ne wanda ke kyau sannan شعر كلا نوشي وانا بامر لكم ان تبلغوا حد الاكثار وان النالا من سلكوا ذاك كي الى كر يلنتاوا saboda ubangiji cewa a yi da yawa ka sani kaɗan a wurin talaka mai yawa ne amma mai yawa a wurin mai da su da hannu yanzu talaka ka ba shi dubu kuma su ga yana nema ya ma tijira babu ka ba shi sai kun murna amma me kuɗi in ka ba shi miliyan guda ma sai kaga yana hararan in ka kuma da kuka miliyan goma sai a ƙara ma akan wancan miliyan guda ɗin sai ne talaka amma talaka dubu goma ma ya ruɗe yana murna amma mawadaci miliyan guda ma kaɗan shi to mawadaci na gaskiya shi ne Allah to Allah sai ce a ambace shi da yawa miliyan nawa za ka yi a wurin Allah ya zama da yawa in har mai kuɗi wannan a duniya ta ji miliyan ɗaya miliyan ɗaya miliyan goma ba wani abu bane mai yawa to yaya ubangiji bai sa a ambace shi da yawa har za ka so ai kayi da yawa ai da yawa a wurin Allah ta san abin ba ba wasa bane to shi ne shi ne to ni in kuka ji umarni na zan lamunce muku za ku kai haddin iftari za ku kai iyakar yawantawa dai
ولو كان عند كل واحد منكم مئة ألف لسان يذكر بها سرا وجهرا ليلا ونهارا لا يبلغ عد الاستقرار
Shehu Rajallah ya ce ku sani ba yawaitawa a wurin Allah abu ne wanda su ba wasa ba da a ce a wurin kowane ɗayan ku za a samu wato harshe dubu ɗari a cikin da ambatan Allah ciki da waje dare da rana bai isa ya kai matuƙar yawaitawa ba. kana da harshe dubu ɗari safar da yamma zahiri da baɗi kana zikiri to ba kai da yawa ba in ji shehu ake su kallon kana kuma.
عند الله تعالى من باب أحرى أن يجاوزها to ba ka kai a wurin Allah a ce ka yawai ka ba kallon kana kuma a ce ka wuce iyaka ba su ke cewa ka wuce iyaka.
وورد أن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وأهله sannan ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa duniya kenanniya ce duk abin da ke cikin duniya shi ma kenanne ne a tafiyar Allah bai cire musu ba zikiri da masu yin zikiri
ولا تلتفتوا إلى كلام أعداء الدين الهاربين عن الذكر shi wa rabbi Allah ne ce ku daina waiwaye kuna sauraron maganganun makiyan addini alharibi da masu yaƙi an zikirai a far zikirin Allah فهم مطرودون والعياذ بالله تعالى waɗannan sun mutumin da kaji yana cewa a zikiri ko da kana gani kamar a cikin ɗariƙa yake to madarudi ne korarre ne akwai salbu akwai ƙardu ma'anar salbu ta dakatar da mutum a ofis ba wani aiki a cikin aikata za a yi bincike salbu kenan ƙardu kuma an koye ta wannan kana wasu bincike an kwace makamanka an tuka dakata an sauke ka kan kujera ka ci ka bari a kan ciki wannan kuma kan da ka kure ka kuma kuta shine sai shi ne ko waɗannan masu hana ayi zikiri korarru ne a hadaran ubangiji Allah tabaraka ta'ala ya da kore su والعياذ بالله تعالى muna neman tsare da Allah madaukakin sarki daga mutum a bashi imani a kame maka muna neman tsare daga mutum ya samu kujera a fadan Allah sannan a sauke shi akan kujeran a kore shi muna neman tsare
بل يجب على كل آكل له ثقة بنفسه أو دينه أن يفر منهم فراره من العسل shi ne ce bal barikin ya ci ya wajaba ala kulli akirin amsa duk wani mai hankali da rushe rabin binafsihi in dai yana tausayin kansa audini ko addininsa an ya firra minhum ya yayi shi waɗannan mutane kuma ya fice su dararuhu min al'asabi in kai mai hana zikiri kamar yadda in sahan gudu zaki zaka gudu ba bakare ba ka zakare ne shi zaman ka gan shi a wurin gudu to shi ne suka gudu in ka san mai hana zikiri kamar yadda in ka zaki zaka gudu duk mutumin da yake raba mutane da bayin Allah ke hana mutane daga saduwa da alkhairin Allah sun san kansu su dura ake
فمن ترضه الحق فلا فائدة في القرب منه duk mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kore shi to babu amfani a cikin kusantarsa
بل تضره أقرب من نفسه
shi ne su su watakila wani su to gaskiya ne korarre ne amma dai ya gana zuwa ce don samun abin da za a ce ba ne eh ba a duka shi ka ba a zafi shi ne su ka sani fa turru a ƙarfi min nafsi amfanin da kake tunanin za ka samu a wurin shi to cutar amfanin ta fi amfani yawa wannan kan amfanin da kake tunani a kuma ba a ciki wannan cikin cewa zai shirin cikin da ke salihan bayan Allah ana nan kana karɓar kaso da sai ka kawo maki bayan Allah kai ma saboda mai cikin sa akwai kuma a ciki sai ya haka da sa guda yadda ke cin salihan bayi kai ma ba za ka kushe ba sai ka ƙi samu kanka kuma cin sa asara ne
وعليكم ساعة مقدمكم مهما أمركم بالمعروف أو نهاكم عن المنكر لله إلا shi Allah ta'ala ne shi ina muku wasiya ku dinga yin biyayya ga mutanen ku mutanen ku idan ya yi muku wasiya ya yi muku murni da kin Allah ko ya yi ya yi- ya yi muku hani daga aikata abin da Allah ya hana to ku yi masa biyayya ku yi biyayya billahi billahi ku yi abin dan Allah kuma saboda Allah ba wai saboda wani abu da ba ko ku yi abin saboda tsoronsa ko saboda wani abu na duniya ko saboda wani abu a'a abin su faɗan nan gaskiya ne kawai umarni ne yayi mu aikata abu kaza ne zai fi mu ga Allah mu bar abu kaza zai raba mu da Allah saboda haka ku yi wannan abu da ya gaya muku saboda Allah dan Allah وكونوا لله يكون الله لكم
sannan ku zama na Allah sai Allah ya zama naku وكونوا في الله وليكن الله فيكم ku zama cikin Allah sai Allah ya zama cikin ku فذلك أمانان من كل صفات kun ga wannan abubuwa guda biyu ku zama lillahi wa kun Allahu lakum ku zama lillahi wa kun Allahu fikum to amana ne wannan su ne aminci guda biyu da bawa ke samu duniya da lahira sannan duk wanda ya samu wannan to fa ya samu aminci ya samu zaman lafiya min kulli fasadi daga dukkan fasadi da banna na rushewar imani duk mutumin da baya so imanin sai tashi har ta kai da an cike mai imani ko an kore shi to ya zama kullum yana tare da Allah kuma ya zama kullum yana cikin Allah to yin wannan abin da ta yi zai hana a kore ka daga fatan Allah فالله جل وعلا منزه عن الفساد تعالى عن ذلك علوا كبيرا domin Allah madaukakin sarki muna zau abin tsarkakewa ne anin fasari daga barin banna a ce wani abu ya zo kusa da Allah wanda ke na banna to wanda ya sa Allah shi ma ba zai haɗu da fasadi ba ta'ala an zalta wai shi tabaraka ta'ala ya ɗaukaka daga wannan uluwan ɗaukaka kafiran mai girma ومن أراد السؤال فليسأل الله
duk wanda yake so ya roki wani to ya bar wannan mutumin don wannan mutumin mahaifi ne wani ya sani Allah ya roki Allah kawai
ومن استعان فليستعن بالله duk wanda ke so ne mu taimakon wani to ya bar wannan taimakon shi wannan mutumin matacce ne ya nemi taimakon Allah kawai kowa shi yana cewa wai la tasalam bani adama hajatan wa salil ladhi abwabihi la tusabu Allah ya ghadabu sun tarakta su'alahu wa ibn adama hina yusallu ya ghadabu yace la tasalam bani adama kar karkaro kwan yan adam hajatan wata bukata ta duniya مثل الذي أبواله لا تهتم تدور روكم وان تبع كل تهوج جان كوفر حتى لا تحمل أبو دفتي وان تبع جريبا رانا كل كذو أبو دفتي وان تبتي الله يغلب أن أنا يبتشي ترك سؤاله إن كبر روكويشي وابن آدم شكر عن أدم حين يسألك أنك تدور روكوانك يغلب سيجينا جن هوشك shi mutum kana roƙon sai da jin haushin shi kuma Allah kana roƙon sai da jin haushin kuma shi mutumin ne in kana roƙon shi bayan ya kawo shi sannan bukatar ta ne zai tafi suka ba amma Allah zai iya biyan bukatar ta ya ta ƴaƴan ta ya ta jikokin da kuma ya isko jin ka roƙe shi to ai kamata ka roƙa shi wanda yake so
ومن طلب فليطلب منه
to sannan kuma duk wanda yake neman wani abu ya nema daga Allah wato wannan kamar shehu radiyallahu anhu yana amfani da maganganun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya gulam inni ta'allimuka kalimat ya kai yaro zo in sanar da kai wasu kalmomi in fazillah kiyaye Allah ya haska ko ki kiyaye ka in fazillah kiyaye Allah ta gido shi da haka sai ka same shi a gaban ka Allah ta alka in za ka yi roƙo fazillah ka roƙi Allah sai wasta anta in za ka nemi taimako fa in billah ka nemi taimakon Allah wa lam yaro ka sani annal ummata cewa al'umma da mujtama ta za ta taru ala an yanfa za ka bishirin amfani ka da wani abu lam yanfa'u ka ba za ta iya amfanar da kai illa bi shay'in sai dai da abu ce ka taba wallahi laka hakika Allah ya riga ya rubuta shi gare ka rufi'at al walau samalu da kuma al'umma za ta taru ala an yasru ka bi shay'in abu ka ta cuce ka da wani abu lam yadru ka ba za ta iya kai ba illa bi shay'in sai dai abu ka ce Allah wani kare ka hakika Allah ya rubuta shi gare ka sarka رفعت الأقلام شرب أن تبقى القلب da cikin wannan rubutu na wannan shafara wadda ta fi so sannan ta wajen ta ake rubutu a cikin ta ta tushe. So ko abin da ya rage wanda zai amfana ya riga ya gama amfana wanda zai cutu ya riga ya gama cutuwa. Mai arziki mai arziki ne sun yana cikin babarsa talaka talaka ne sun yana cikin babarsa. Halitta ba za ta iya taruwa ta maka wani albarka ba. Sai a yi sai kawai. Sannan halitta ba za ta iya taruwa ta cuce ka ba. to shi da shi kame ne ta wannan shara zuwa da wannan wanda yake ya ci jini wanda imamu turmuzi ya rawaito shi sannan a wata ruwayar wanda ta imamu turmuzi da Allah ta lafi wani ce mata to fazillah kiyaye Allah a jirwa a mamaka za ka kadda shi a gabanka ta'arraf ila Allah fi rakhai ka sani Allah cikin wadata ya arifka da shidda sai ki san ka cikin tsanani kana da wadata kana da lafiya kan manta Allah an ta sadaka an ta dafa abinci ana yanka ta kuɗi ba ce wani bala'i ya faru kamar yadda mutanen muke sai an kori mutum a ofis sai kasuwa ta kulle sai kaga ana siyo kaji da ragunan ana ta yanka da ke lafiya wallahi almajiran aran ma ne suka yi min sauka kaji ba wai dafa abincin ba an yi musu ne mai wasu layi a an mai sauka ne shi ne ake so a ba Allah cin hanci ba mamaki abin da ya faru wani ciwa-ciwa ya a ofis ya tashi za a kore shi kuma wani rashin gaskiya ya tsaya wannan rashin gaskiya ta kai tsara jama'a ta mai yatsun arba'in da ɗaya shi ne wai aka yanka shi wai ya duka Allah ma mu shige irin shi mutane suna yankarar kansu ba Allah ta kai ta kwana kwana ba ka baka jama su ke barin ka za su kira abin mamaki Allah ba mu da mara shi yasa wani wanda yake kai da mala'iku na dariya da fi dariya har cikin sai ne har za su ga abubuwan da ba zai yi ba cikin adam na yi daga dan adam ya koma gefe ya ce ana wuta ana ɗan ɗan tabaru ana ko zai fita da su ayya ayya sai ka ka mu jama'an ta yake abin da za a duniya ta mutu wa an tama wannan wahala ku ce so kowa ya shiga cikin kansa kawai amma ba wanda yake canza wani abu ko ya shigo da wani abin da ba shi Allah ya ba ba iya haka shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka wa alam ka sani annama akhta'aka cewa abin da ya kuskure ka lam yakul li sibaka kasance da ma kamfana ta zai same ka bane amma a samu abin da kaga ya same ka lam yakun yukhta ka shi kasance da ma zai kuskure ka ba wa lam tasani anna nasr cewa da makon Allah ma sabri yana ta hakuri wa anna al haraja cewa yayewa ma al karbi yana tare da ciki wanda baya san ciki kan yayewa ce sai ka hadu da ciki zaka samu yayewa kuma yayewa ita ta zuwa mantar da kai bakin ciki take anna ma'al kufri fira sannan tsanani yana tare da wato ainihin wato sauki sai wanda baya son fake baya son tsanani to ya sani baya son sauki sai tsanani ya zo sannan sauki ke zuwa to da haka abinda shi ko nufi duk wanda ne mu taimakon wani Allah to zai zama kaskantacce ko kuma ya dogara da Allah zai zama abin kaskantawa to da haka yan uwa mu nemi taimakon Allah kuma in za mu roƙo mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala mu sani cewa wani Allah ba shi da komai
أو والله ليس عند غيره شيء لا في الظاهر ولا في الباطن shawar kallon ne ce na san kun yi imani da ni ba sai na yi muku rantsuwa ba amma dai zan rantse saboda kusan magana fuskaci shi su fa wallahi na rantse da Allah na rantse da Allah ne ka inda to ta wallahi na rantsa da Allah laisa inda yayin shay'un a wurin wani Allah babu komai
لا في الظاهر ولا في الباطن ولا في الدنيا ولا في الآخرة to kila wani ce a domin kafati ne ke nan sai ka san adadin gidajen da kuwa ka ga irin mutuncin shi sai ka san miliyan na kai biliyoyi ne da shi cewar Allah ne shi Allah sarki miskini baka gane karatun namu ba wani Allah ba yi da komai ko a zahirin ko a bakin a zahirin ma da kake gani ba nashi bane ba nashi bane na Allah ne duka saboda ka wani Allah ba shi da komai ko a zahiri ko a dadini ko a duniya ko a lahira ba shi da komai
واعلموا أن الله ساق الوجود ساق الوجود في هذا الزمان مساق الهل مساق الهلاك
shehu radiyallahu anhu ce wa'lamu ku sani anna Allah cewa Allah sakal wujud ya koro halitta baki ba ya haza zamani a cikin wannan zamani masakul halaki wato magangara halaka ko wanda ka gani a yau ya gangaro halaka kawai ya rage ya rage kowa ya gangaro ya faɗi ko ya fasa sake kankar wuya
ولا ينجو منه أحد إلا من رزقه الله محبة سيدنا الشيخ الختم التجاني
ba wanda zai tsira daga wannan gangara ba wanda zai kubuta ko wanda Allah tabaraka ta'ala ya arzuta shi soyayya shugaban mu shehu kamaki mai suna Tijjani sallallahu ta'ala wa ardahu annabi adi وذلك لا بد أن يكون ع- أن يكون عارفا بالله بزمان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم duk wanda ya kasance Allah ya arzuta da soyayya shehu Tijjani radiyallahu anhu tana makawa ba zai mutu ba sai ya zama masanin Allah kalamunin shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam واعلموا يا إخواني أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا wa'alamu shi wasu ku sani ya ikiwani ya ku yan uwana sannan mumina lil mumini cewa mumini dan uwansa mumini kan bunyani kamar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'dan wato bangon gabas na karfafa bangon yamma bangon kudu suna karfafar bangon arewa idan bango ɗaya ya rushe to fa gini ya yi rauni ya zama kango ba sunansa gini ba saboda idan mumini sai ke dan uwansa mumini ba to ainihin ɗakin gininsa ya zama kango domin yadda gini ke karfafa sashe to haka mumini ke karfafa dan uwansa mumini
المؤمن أخو المؤمن shi mumini dan uwan dan uwansa ne mumini وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ku sani ba ku da wani majibincin lamari sai Allah da ma'aikatansa kuma da na kai imani shi ne tijjani shi Ibrahim ba ku da wasu majibincin lamari da suka kai waɗanda. Majibincin lamarin ku Allah, manzo Allah shi ne tijjani shi Ibrahim.
ولا تخافوا ولا تدابروا kar ku yanke zumunci ga junanku wala ta tabaru kar ku tabbatana wa juna baya ولا
Eh, ولا تباغضوا ولا تحاسدوا kar ku dinka shi da juna kuna gaba da juna kar ku rika yi wa juna hasada وكونوا عباد الله إخوانا kasance bayan Allah ɗan uwan juna ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا kar ku dinga binciken aibin ɗan uwanku wato a tajassus ku dinga binciken kanka a tahassus ku dinga ka sa wani ya dinga binciken masa shi ake kira tajassus wanda bincike wani wane yake ne wayya kaza wayya kaza wayya kaza to wannan kamar mutum yana tono halakar sa ne da hannun shi sannan ya ce wala ya tabba baban kada sashen ku ya tuka gulman sashe
وبالأخص أصحاب شيخنا التجاري الخاصة musamman ma in ba za ku iya gudun gulma ba to ku kiyaye yin gulma da sahabban shehu tijani musamman ma almajiran shehu tijani wanda kun san ke an tattuna su a dariƙar tijaniya su na musamman ne in za ku yi gulma ku kiyaye waɗannan dan cin naman su kuba ne in su sai kun mutu
وقد قال شيخنا الختم التجاني وصدق
hakika shehu mutukamitin waliyai maulana abul abbas tijani ya yi wata magana kuma shehu ibrahim ya ce ni na gaskata shi ko a cikin gaskata shi ba ni na ce sadaka radiyallahu anhu ya yi gaskiya a wannan magana da ya yi
إن لنا مرتبة
yace ku sani muna da martaba a wurin Allah تناهت في القلوب إلى حد يهرم ذكره
inna lana martabatun wallahi sana'at fil ulwi ila haddin yuramu dhikruhu muna da wata martaba a wurin Allah wato sana'at wadda ta kai ta cike kiyata fil uluwi a cikin ɗaukaka ko wata ɗaukaka wannan martaba ta wuce wannan ɗaukakar ila haddi ko kai wata iyaka yoramu zikruhu an haramta mu ambaci wannan ɗaukaka ba a faɗinta wa ifsha'uhu an hana a yi bayanin wannan martaba wa laysa huwa ma zakartuhu lakum wannan martaba ba ta daga cikin martabobin da muka gaya muku a jawahirul ma'ani da kitabul jami'i da sauran littattafai da kuke ji ana faɗin cewa Tijjani yana da martaba kaza yana da martaba kaza ta wannan martaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya hana mu mu ambace ta ya ce bi shiru
ولو ذكرته لا- لأجمع أهل الحج والإرفان على قتلي فضل ما من عداه
walau da kuke da zan aiki da mu ta ilimin hakika wal irfani da sanin Allah ba sun hasu ala tatli a ta kashe ni kaga ai ma abota ilimin hakika ba su amma su zagi ba na ce ai kafirai ne ai mushrikai ne ai kaza ne shi yake to shi gane to ku duk girman su ilimin su irin su ibn Khalid irin su ibn Arabi irin su Ibn Abdul Qasim irin su Abu Hasan Shazali wanda sun sha zagi a wurin malaman zahiri sau da zan faɗi wannan martaba da su ma ta sun taru sun zage ni sun sun ce ma a kashe ni jini na ya halatta dan abin ya fi karfin hankalin su sun ma ballanta na wata su mafi da irin wawayen mutanen nan yan gari ta wanda su a cikin suke nema ka san idan mutum abinci ke nema ka kiyaye shi wallahi zai yi asarar rayuwar ka baki shenta ka saka mai kafa kawai ka bar shi ya je ya ci abinci in ba haka ba za ka yi mamaki dan shi bai san darajar kansa ba ma ba shi abin da zai ci shine shi darajar kansa ba kan kuma balle kai
فضلا عمن عداهم to kallon tana kuma waɗanda ba su ba shin ya rabbi Allah ya ce to waɗannan ne ba za su taru su ce jini na ya halatta a kashe ni to ina kake tunani in dai ibnu ibnu arabi ibnu al-farid sun ji maganar da zarta hankalin sun ce jini na ya halatta to ya kake tunani irin su ibnu taymiya irin su ibnu al-qayyim su kuma me za su ce kenan saboda ka san abin ya yi kima
ومن خاسية تلك المر- تلك المرتبة أن من لم يحافظ على قوائر أصحابنا بالتغيير يهل بالهلاك sai su gane su to amma an yi min izini in babban jefan martaba don jefan ta haka ba wai cikin martaba ba daga cikin sirrin da ke jefan wannan martaba anna man lam yuhafiz cewa duk mutumin da ke kiyaye ba haka ne ala khawatir ashabina ke kiyaye sawa ainihin zuciyar sabon mu damuwa ba da yi suna sa su yi sun zo sallah suna tunanin wai wani ne ne masa ne mun haka ana wazifa ina tunanin wai wani ne ne masa ne mun haka wai ya zo da kaduna yana tafakkurin ta in har duk mutumin da Allah ya kalli zuciyar da ya ne ya ganshi a ciki ya kama damuwa to jani su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani in ga muku wannan mutum ya hillu bihil halaku ko ya so ko ya ki sai halaka ta tabbata sai ya halaka ta ya mutu
وقال وأوصي من من كان مقدما مقدما أن يبسط رداء فكره على كل خلل ويعفو عن الإخوان من كل خلل wa usi man kana muqaddaman sannan shi yace na ina wasiya ga wanda aka saka shi duk mutum da ya zama mutum kar ya dauka shi kiran muride sun zama kayan shi yadda ya ga dama haka zai da su shi ya shi ya ce a shi Ibrahim yace ina yin wasiya ga dukkan mutum an ya su arida a fikirhi a shimfida bargon fikirarsa ala kulli halalin da bisa dukkan kuskure wa ya abu ya yi yafiya ya rangwame alal ikiwani a bisa lokacin da yan uwa suka yi من كل الزلل وتشكن كرافرين وإن توعد نار شر يسارع إلى في إدفائه من بينهم idan wata sharri ta horo ya kasance tsakanin ɗan uwa ta janawa misali ubi kayan ka mukabbi na gaskiya mai gaggawa ya maza je zuba ruwa wannan wutar ta mutu amma duk wanda suna ta sa zo zuba fetur ba mukabbi ba ne kawai ordinary ba tijani ne kawai mukabbi sahihi su zuba ruwa ne wannan fitar ta mutu ne shekara kara ba ma so mutu wannan amma duk wanda suna ta sa zo zuba fetur daga wannan rana ba mukabbi ba ne kuma shi tijani shi ibrahim su ne suka cire shi ba wani ba
وعليكم بطاعة المقدمين مهما أمروكم بمعروف أو سا- أو سعي في إصلاح الذات بينكم wa alaikum bidatul muslimin ina muku wasiya ya ku muridai cewa mukaddamin biyayya ma ma amarukum matakan yi da ma'arufin da kyakkyawan aiki aw ta'aqub hakkani yayi kokari yana tsawainiya fi islahi zati bainakum a cikin fara tsakaninku tana ta ta sai mukaddamin ya zo ya shigo kar a ce ba za a saurare shi ba a saurare shi kuma abin da faɗa a yi
وليحذر في ذلك أن تجريم دنياهم sannan shehu radiyallahu anhu sai suna gaya wa mukaddami ya kiyaye idan zai gyara tsakanin yan uwa kar ya kwamin duniyar wani a cikin yan uwa ne kar ya nemi wani abu na duniya a hannun wani
ولا يتشوف إلى ما في أيدي الإخوان
wala ya tashawwabu kar ya ci kwadayi ila ma zai aikin ikiwani a cikin abu da ke hannun yan uwa su abin da Allah ya fi kar ya kwadayin wannan yayi aiki dan Allah kawai عالما أن الله هو الموتي وهو المانئ والخاسف والرافع suna so tun mukaddimi ya sani annan la a cewa Allah huwa al-muti shine mai bayarwa wa huwa al-mani shine mai hanawa wal khalidu Allah shine mai mai saukewa wa rabiu Allah shine mai gudawa إلى آخر كلامه رضي الله عنه shehu radiyallahu anhu ce wannan maganganun shehu tijani na ɗauka muku har ya zuwa ƙarshen maganar shehu tijani akwai bayanai masu tsawo amma na yanke muku amma duk wani da wannan مسلما على حبيبنا الأعز العارف بالله الحاج معاذ ومن تحته من الإخوان sannan ina so a alhaji salim ka miƙa min gaisuwa alaha jirgin al'azu wato a bisa masoyinmu mai girma da alim billahi masalin Allah alhaji mu'azu shi ne alhaji mu'azu wa man ta ta wani islami da kuma wanda su ƙashin sa na ƴan uwa ta gana su ashe ina gaishe su.
وأوصيكم بهامل كتابنا هذا
Ina yi muku wasiya ya ko mutanen Fas da ainihin wanda yake ɗauki da wannan wasiƙar tamu wanda shi ya zo muku da wannan wasiƙar ina muku wasiya ku girmama shi.
آه، و- وأوصيه بكم sannan shi ma ne ka sakara da wasiƙar ina masa wasiya da ku shi ma ya shima maku.
وأسأل الله تعالى أن يصلح حالنا وحالكم ومعالنا ومعالكم Ina roƙon Allah ta'ala wato ya gyara halayenmu, kuma Allah ya gyara halayenku. Allah ya gyara duniyarmu, Allah ya gyara lahirarku. Allah ya...
ومعالنا ومعالكم وي- نعم ويرزقنا الصدق في العبودية والإي- والقيام بحقوق ربوبيته ويتولانا ويتولاكم فهو يتولى الصالحين Ina roƙon Allah ya arzuta mu mu zama masu gaskiya a cikin bautan Allah. Da tsayuwa da haƙoƙin rububiyya ta Ubangiji. Allah ya jibinci lamarinmu kuma Allah ya jibinci lamarinku. Shi ne mai jibintar lamarin salihai.
ويميتنا في محبة الختم التجاني Wai ni kana Allah imatar da mu fi hafatul khatmi tijani a cikin soyayya shigamakin waliyai sai bi Ahmad tijani.
ويحشرنا في زمرته بمحشر الأنبياء والمرسلين في جوار سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في أعلى إليين في مقعد سرق عند مليك مقتدر والسلام
Ya ce, ina roƙon Allah an yi ashirana ya tashe mu fi zumurtihi a cikin tawakkal shehu tijani radiyallahu anhu ta sharar anbiya'i a cikin jama'ar annabawa wal mursalin da manzanni fi jiwar sayyidul wujudi a cikin makwabtaka da shugaban samuwa sallallahu alaihi wasallama shi ala illiyuna a cikin ala illiyuna allati la ghayata laha wala matlaba fi maqadi sirgin a cikin maqadi sirgin inda malikin musulmin wa tafa'in ubangiji في مقعد سلك جالسين جلوس ملوك جموع المالكين كثيرا والسلام نابت خلاجة
وكتب علي سيسي من إملاء شيخنا وأستاذنا مولانا إبراهيم بن الهاج عبد الله السيساني عام 1353 هجرية الحج
وكتب علي سيسي يترو وان يرمو تولى وشيكا سولا وكفير بي علي سيسي عالم الفيدة علي خكيمي خازن السري كاتبي تحزين حديثا على كل فايتي وشير تولى وثيقة من إملاء شيخنا تقربوشي شيخ موشي إبراهيم وأستاذنا مالم مولانا مجلس اللمر إبراهيم نسونا إبراهيم بن الهاج عبد الله Jami a shekara ta dubu ɗari da hamsin bayan hijira an yi wannan wasiƙa a kotu shekara ta shirin. Shekara tamanin biyar yanzu ya rubuta wannan wasiƙa wata ta karanta ta yau. shekara ta tamanin da biyar a yanzu sau da haka Allah ya arzuta mu da kiyaye abinda amma kar mutum ya ce to an ce kar a roki kar a kar a tambayi mutane mutum ya ce shi Allah tabaraka wa ta'ala ya raba shi da mutane baki da wata rana manzo Allah ya ji sai Ali yana addu'a sai na Ali yana roƙon Allah Allah ya buɗe shi mutane to shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haka zaka ce ba sai Allah ya buɗe kai mutane banza a cikin mutane saboda akwai shiriyar da sai an haɗu da mutanen shirki a cikin samu saboda haka kace Allah ya manta kai mutanen banza kira bayi to Allah ya mana muwafaka barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يا رب يا رب يا رب يا صمد وكن مفيدا لنا يا واحد العهد يا فر يا وتر يا عين المراد يا كل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجس بيدا وفرج شبه أبدا يا من لا شفيع له حقا ولا جد أنت الجياز لكل خائف وجل يا رب يا رب يا من لا له جد فرج بأمة خير الخلق همهم ولا ينالهم نفع ولا حسد في المستقبل المستقبل المستقبل سيدنا محمد الجاهر الأنصار يا عمد صلى وسلم على خير الورى سيدنا محمد بن آدي أبي سند kamar yadda aka sanar yan uwa muna tashi shariri ya kamata a tashi a nemi hashiya kuma zan ba shi kisha mana da cewa kafin mu abin nan samu yan uwa da za su nemi hadiyar
karmakalla akwai tambaya ne mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum zuwa ga malam tambaya na shine wai shin alhassan jami ya ji shawai ibrahim wasalam a huta lafiya sannan tambaya ta biyu tana da 'ya'ya ne malam mai tambayan ya ce malam don allah ina iya ina son bani tarihin kuɗi shehu Sharif Ibrahim Sale kuma Shehu Umar Shehu Sharif Umar sannan kuma tambaya ta ji ya ce malam ya halatta a kan yawa yaro suna kamar Fas Gadat Babu Salam sannan tambaya ta uku ya ce malam dan Allah zan iya yin ciko da su mata ba dan alfahari ba
shi alhassan jayin radiyallahu ta'ala anhu ba mu da tarihin yadda suka kare da shi da ya rubuta masa wannan wasiƙa ba mu san me ya gudana daga baya ba domin babban mutum ne kuma lokacin da aka yi masa wasiƙar sai tana sabuwa ne dan lokacin mutanen Najeriya ma ba su riga sun je ba ba a riga an haɗu shi bai je hajjin sa na farko ba kuma ya sallama masa Allahu alam suna cikin waɗannan sahun akwai waɗanda akwai wanda shi ya tashi a Makka abokinsa ne tare suka taso suka zo a maka shi wuce ka samu zuwa ce ya samu zuwa ce to ya a madina suka zo ya ce yaya ka ziyarci manzo Allah ce na ziyarce shi ya ce to yaya kun gaisa ya ce shi ma da ya shiga cikin ya ce a ba wannan ka gaishe shi ya amsa sai ya jikin shi ya kama ni shi ce mu koma aka koma aka je rauna da aka je shi wa radiyallahu anhu ya shigo ya kama hannunsa ya matso da shi yi gaisuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa yace wannan abokina ne da kuka taso a cikin soyayyar ku shi ma ya rasulullahi yana gaishe ku da hannunsa ma yana so ku gaisa wallahi da ya mika hannun shi yake faɗi shi wannan yace tun da yake cikin jin hannu irin wannan ba da kamshi duk inda ya tafi da ake yana kamshi da ya zawo su daga yana faɗi yace kai lamarin shi Ibrahim kai lamarin ya wuce hankali da tunani to wani ana labarin ku sallama wa shiru sai ka shawo kai ma ka zama almajirin sa ce shi Allah ya kiyaye shi da kuma bakin sa ce to akwai irin irin waɗannan a wannan zamani na shehu to shi ma wannan ba mu san yadda abin ya gudana akwai waɗanda sun yi shi ta baya wani abu ya faru suka fasa akwai su cewa musamman a nan yana zuwa Senegal zai ga akwai wata kasa za ta shi yana faɗi ya taso ya ci karo da kar jirgi zai fi kalli Senegal yace Allah akbar mutanen garin nan suna bacci duniya ta san da su san ni ba yace amma na dauki albarkata cikin mafi yawanci yan kasar Senegal ba su da albarka na dauki an ba ji ahada na ba'atul baraka ba a cikin ba'arin mutanen garin nan na shirya albarka ba su da albarka so irin wannan abubuwan ya ba faru wasu sun zo sun fara ne sun sadu da yan uwan shi na jini sai suna mulla khalifa sai su fafi wani abu shi wa rashin ya faɗi yace zagi bai fushi a kaina ba har babata duk shi wani mutum da ka sani an taɓa zagi in ya gani dole ya shiru ba wanda aka zaga saboda Allah kamar ni yace kai an gaya ni yace duk abin da ka san ana gaya wa bawa a bake ne ba gaya muku a ce nayi ciki to dan an san namiji ma baya yin ciki ne da an sai nayi za a ce ni na yi yace shi kai ba za ta gaya min ba amma ba abin da ba gaya min ba amma sai da na kai su ko ba wanda ya san su to sai ne maganan za a iya sa wa yara a suna ya kamata mutane su kiyaye shi suna yana tasiri ne akan mai suna yanzu idan baka da giya ake sha ko wiwi ake sha ko zinace zinace ake yi to sunan dan ake nan mahallin shaye-shaye ka sa suna wanda zai amfana da shi musamman sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sunan ahlul bait ko sunan wani cikin sahabbai ko sunan wani cikin waliyai ko malamai amma kar ka sa ka suna kawai na kyale kyale dan burgewa ka sa ma sunan da kana fata mai sunan shi dan naka kamar rakab ne wannan sunan shi ne abin da ake so saboda suna yana tasiri akan mutum in ka sa wa danka suna ba nan muka shawo goni ya sa sunan ɗansa suna murru kullum sai ya mari baban shi kamun ya fita sannan ya fama sai ya mari shi ya kawo ƙara gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ka kira ɗana kamar wa'azi kullum duka na yake maza Allah ya sa a jiya shi kai ne kake duka baban ka ce kwarai ya rasulullah an za ce kwarai ce to saboda ne ya rasulullah ka tashi mummuna da ya tashi yin aure sai je ya samo mata mummuna da aka tashi haihuwa ta nima rasulullah aka haife da mummuna wai da ya tashi samun suna sai samun suna kuma ɗaci shine nake gwada mai ɗaci kullum kaga irin wannan da ya kama suna Abdulrahman ko Abdulrahim ko wani suna irin wannan ko Muhammad ko Ahmad ko wani abu dan da wuya ta ga wani abu ya faru ko da ka in za a sa yaya a dinga samun suna ne to manzo Allah ya hana mutum ya dinga safantuwa da safofin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya dinga safantuwa musamman ma a yanzu yadda wanda a gani za a fassara da shi ko dan liwaɗi ne ko dan wani kaza ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa ma yutakaru anhu shirin ku daga abin da sai kun kafa uzuri a kai abin da za a ce za ana zargin ka sai ka taba bayani ka bashi kawai ko wanda an je kaza sai ka taba bayani ai saboda kaza ne ni saboda za ka bashi kawai Allah ya kiyaye so shi Sharif Ibrahim Sale shine shugaban malaman Najeriya shine mai amsa fatawa kuma sharifi ne kuma yana daga cikin mazajen da suke ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a shugaba ne daga cikin waliyai sannan shari Umar shi jikan shi Tijani ne kuma jikan shi Ibrahim sunan baban sai yi Muhammad al-Haji sunan baban shi shari Umar radiyallahu anhu sannan mahaifiyarsa sunanta sai da Ummul Khairi shi Ibrahim ita ce mata shi Abubakar Chota saboda haka Allah ta baraka ta an taba cikin da aka haife shi bayan ya taso yana tafiya ya yana bacci ma sai aka yi fari a Senegal ba ruwa ana ta addu'a sai shi Ibrahim ya ce karku wahala sai a dauko Sharif Umar yana kwance a zanin goyo aka kawo shi Ibrahim ya kace shi ya kora shi akan mumbari ya ce ya Allah muna roƙonka wannan jikan shehu tijani ne shehu tijani kuma annabi ya gaya masa anta wali hakan anta wali hakan anta wali hakan to muna roƙon Allah Allah albarkan wannan yaro ai mana ruwa wallahi a cike kowa ya fita a masallaci an yi ruwa to haka sharif umar lamarinsa yana da girma kwarai Allah ba mu albarkacin shi masha Allah za mu ba sharifi ya cika mana da addu'a sannan mu sallah
Thank you. Thank you.